الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا شاتقس قوة رمضان هجرة منزن سيرة منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 18 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi wassalam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus a jiya mun fara bayani aya ta 21 zuwa aya ta 22 a cikin suratu Yunus sai lokaci mu da halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fata Allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne jagora da mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da kuduku gaba daya. Malan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwar da biyu sanyi rukunkin barri wallaha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أن أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين نعم yau fa ina ganin littafin na wazilu zaka an manta ba a zo da shi ba idan ya mantar da ni kuma ina cikin mota ta tun da safi ba sai yadda an kai ba zan shiga gida kilan watakila dama shi dan ba aikin alkhairi yake so ba eh dama in kan manta aikin alkhairi ba ka cewa Allah ya mantar da kai ko wa in ma yunsi yannaka shaytanu fala taqud ba'da dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin wa ma ansanihu illa shaitan ko sauran kira'o'i wa ma an sanihi don wani in bai yi an karanta ba irin da ya sani akwai matsala kuma wa in ma yunsiyan naka shaitan ibn ali yana karantawa wa in ma yunsiyan naka shaitan to don haka dai kenan zancen bayani na nawazilu zakka sai dai gobe in Allah ya kaddara akwai rayuwa sai a zo sai a dora akan matsalolin da inda muka tsaya muna fatan ina fata an fahimce kenan don haka dai yau za a shiga ne karatu gadan gadan Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce huwa ladi yusayyirukum fil barri wal bahar. Jiya mun yi bayani Ibn Ashur ya ce wannan kamar wannan aya farkonta yana matsayin badalili na ishtimali don an ce wato misali da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idza arqana an-nasa rahma yace akwai wajen makru da suke yi an gane ko shine inna rusulana yaktubuna ma tamkurun to makirci abu ne wanda yake ya shafi abubuwa daban-daban to daga ciki akwai in Allah subhanahu wa ta'ala tsiratar da su sai su dawo zuwa gaban da shi ba ai makirci ne muna ganewa ko kuma jiya mun ƙara da cewa badali ne na istimali na rahma domin da Allah ce idan mun kaɗan ɗana ba mutane rahma kaga yana daga cikin rahmar da Allah yake musu sai sun ga halaka gata sai kuma daga baya sai aini sai a tseratar da su kaga wannan ai rahama ce ta Allah da Allah bai so ba da shike da sai su fada cikin cikin wato teku su halaka mun gane ko yawwa to almuhimmu kuma anan huwa allazi jiya mun kara kawo bayani na balaga sai lokaci mun halinsa muke cewa in kaga an kawo dhamirul fasli ko kaga an kawo ismul mausul a wurin da ba dole bane sai an kawo shi ma'ana tana iya tafiya ko da ba a kawo shi ba kaga yanzu a larabci kana iya cewa huwa yusayyirukum fil barri wal bahr Allah ne yake tafiyar da ku amma sai ce huwa allazi to lazin nan da anka kawo a larabci akwai dalilin da sa aka kawo ta bai yiwa kaga ce a'a huwa alladhi yusayyirukum da huwa yusayyirukum a Hausa da ɗaya ne to a larabci kuma fa me dalili tunda a Qur'ani ba a samu abin da bai da wata hikima to allazin nan anan tana nuna Allah shi kadai yayi wannan ina fata an fahimci shi yasa duk inda kaga huwa da allazi ta zo to tana nuna kebantuwar Allah shi kadai da yayi wannan abin kaga yace wato qul huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض أنا تا هو ذرأكم في الأرض kagani cikin suratul mulk can ma cikin suratul mu'minun akwai wannan wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun wa huwa alladhi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun wa huwa alladhi yuhyi wa yumiit wa lahu ikhtilaful layli wan nahari afala taqilun to ladhin nan anan tana nuna Allah shi kadai ne wannan muna gani ba ko to don haka yanzu za mu zo mu shiga cikin jalalaini tare da cewa in mun cimma waɗansu fa'idori da ke cikin waɗansu littattafai za mu iya tsayawa sai mu yi bayanin su sannan mu wuce domin wannan zai iya rabtukin matsala idan aya tana da tsawo aka ce a bar matsalolinta sai an je ƙarshen aya ai bayanin su sai su tarwace amma idan aka zo daidai wurin da matsalar take aka yi bayani tunda ayar tana da tsawo ba gajeruwa aya bace sai ka iskin mas'alar tana tare da ni tana tare da wato jumla ko kalmomin da ake bayani kansu haka karatun ba zai rarrabu ba to mu koma cikin masu jalalaini suna da shi ga hannunsu an gane ko sai ya ce huwa alladhi yusayyirukum wa fi qira'atin yanshurukum ko ba haka rubuta ba a cikin wata qira'a an ce yanshurukum kaga jiya na yi bayani ce ne ce wa fi qira'atin yanshurukum kai a matsayin ka dalibin ilimi me zaka iya ganewa qira'atin kan dole sai an yi tahqiqin wannan qira'a qira'a ce ta Abu Ja'far al-Madani da Ibn Amir az-Dimashqi su sun ka karanta yanshurukum kuma je mun faɗi taujihin su qira'a da tace yanshurukum sun ka ce akwai taujihin ta saboda Qur'ani na nuna ɗaya ta abubuwa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi an gane ko huwa allazi yanshuru kuma Allah ne yake daidaita kuma Allah yake rarraba ku kuma Allah ya ce wa ma basa fihima min dabba basa ai shine abinda Allah ya yada da haka yana nuna cewa Allah shine yake tafiyar da ku kowa ya kama wato alqiblar da ya dosa a cikin ruwa muna gani ba to amma da sai ce fil barri yan an ce albar shine kasa an gane ko ma'ana inda akwai yashi inda yake busasshe ne sai ce wal bahar dami da teku muna ganewa me yasa ke cewa albar wal bahr saboda su ne kawai akwai bisa doron kasa kuma bincike ma na duniya ya nuna ruwa sun fi kasa yawa an gane ko ma'ana inda yake busasshe a duniya shine kadan inda ruwa suke shine fi yawa to da in kan bi duniya teku teku teku na suke suke kewaye da duniya ina fata na binta ta in an ka kasa kashi 100 sai ka iske ruwa ba su sa wuce samun kashi 5 ba ko abin da ya kama da haka an gane ko ƙasa ba ta wuce samun kashi biyar ba ruwa su suke ɗaukar fiye da kashi tasa'in da wani abu to don haka dai Allah shi ne ke tafiyar da ku an gane ko fil barri wal bahar a cikin albarru shi kaɗai don saboda a yi raddi ga gumakansu ba gumakanku ne suke tafiyar da ku ba zai zo ya yi bayanin me yasa ba gumakan bane don ya ce wajaraina bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din kaga in malam bu yadda Allah ne ke tafiyar da su ba to can kuma in suka shiga matsala da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din muna ganewa da kyau sauran ƙura sun karanta yusayyirukum ita ma ƙira'a su ta yusayyiru ba matsala ba ce domin tsara shi ne ya yi tafiya fasiru fil ardi arba'ata ashhur to ya anka ce sayyara fa'ala ne ma'ana an tafiyar da shi Allah shine yake tafiyar da ku kaga wannan ƙira'a alaƙarta da waccan ƙira'a shine cewa ita waccan ƙira'a ta nuna Allah shine yake rarraba ku wanga yayi gabas wannan yayi yamma wannan yayi kudu wannan yayi arewa ko ba haka nan bane wannan yayi gabas kudu maso gabas wani shi kudu wato yamma maso arewa gashi nan duk ana faɗa kuna ji suna faɗa sud est sud north ko ba haka nan bane to dan haka Allah ne yake rarraba muku hanyoyinku yanshurukum Allah daidaita ku ma'ana kun kai ɗaiɗaiɗai kowa kama nashi garuruwa suka bambanta unguwa ta bambanta ƙasashe suka bambanta sana'a ta bambanta shi yasa mutum zai je neman kuɗi cikin sana'a shi Allah ne yake da kunna to sannan kuma tafiyar da kuke yi Allah subhanahu wa ta'ala yake tafiyar da ku kenan tafiya daban rarrabuwa daban ana iya ai tafiya tare ana iya a rarraba ko ba haka nan bane sannan kuma ana iya a rarraba amma kuma kowa yana tafiya to kowace kira'a tana gaskatar da wani bangare ne da sashen rayuwa muna ganewa ko wannan tana tabbatar da aqidar Allah shine yake yin abubuwa ba gumaka bane suke yi sannan ko ba nature bace take tafiyar da al'amura kamar da suke cewa yan nature sai ce nature a'a babu wata nature nature ta yi kadan ta halicci dan adam kuma da yace yake tafiyar da ku yana nuna cewa shi yake halitta asbabu kinda kuke suke tafiya je na yi muku bayanin wannan da jirgin sama da jirgin ruwa in babu iska ba za su tafi ba shi yasa ba yadda za a yi jirgin sama ya aiki babu mai tiyo masu hasashen sararin samaniya jirgin ruwa ma sai da hasashen sararin samaniya ina fata arbici jirgin ruwa ma bai tafiya babu zaman ka saboda ana iya hada musu iska mai tasowa daga kaza zai hadu da kuri kaza za a yi samun matsala wanda lokacin da muna karatu a kasar Libya an kai mu a ɗaya daga cikin wato wurare na ziyara manya-manyan wuraren da ake kula kun san Libya tana da teku tunda akwai ruwa tsakanin su da su da kasar Italiya ina fata ana fahimta ta aka kai mu ɗaya daga cikin wuraren da ake kula da waɗannan sai aka kai mu ga kwamfutoci ga manya-manyan ma'aikatu ko ce ga manya-manyan ma'aikata suna nuna mu da ga yadda kwamfuta take hasasuwa tare da iska sai ta kawo musu labari tunda yanzu tana amfani da shi sai bada kuma can dama da babu kwamfutoci tunda jirgin ruwa ne a akwai babu jirgin sama za ku ga yana da tuta tutan nan ba wai ta wani abu ta ba a'a in duk inda iska yake bugawa suna hankaltawa to Allah ne ya faɗi wannan shi jirgin sama an hankalta ma jirgi wato tsuntsu ne aka kera shi ko ba haka nan bane to Allah ya faɗi cewa alam yarau ila tsairi musakharatin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa Allah shi kuma jirgin ruwa Allah ya ce wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskini riha fayadhlalna rawakid ala dhahri da Allah ya tsaye da iska Allah ce sai su tsaya tak to shi yasa jiya na faɗa cewa bai dace a ce ɗaliban ilimi ba musamman musulmi kai karatu kan wani fanni da ya shafi bangare na wasu halittu waɗanda ga Qur'ani ya faɗi ka'idodinsu ka je ka fara da ka'idodin turawa yi kokari ka san abin da Qur'ani ya ce dan kaka kauce mana Qur'ani su ma turawan suna iya su kuskure suna iya su yi daidai amma inda ake samun matsala da tiyori ta saba ma Qur'ani tun mu mai daidai ba da tiyori ta saba ma hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iganta ba mu yadda da ita ba dan dan adam shi yake yin kuskure Allah baya yin kuskure wannan kaida ce ya kamata mu rike ta mun ji wannan ko yusayyirukum ka rike qaida ta usulul fiqh taglibi janibi dhukuri ala janibi al-inas don bai ce huwa alladhi yusayyirukum wa yusayyirukunna kuma da maza da mata duka ne Allah yake tafiyar da su kuma da Allah yake yake tafiyar da ku ana iya samun wani arni sai ce ba Allah ne yake tafiyar da mu wani da kaina da nake tafiyar da kaina to jijiyoyin nan da suke motsawa da izinin wasu ke motsawa da izinin Allah shi kanshi jirgin ruwa da waye halitta iskan kuma ko da akwai iskan da izinin waye ke motsawa da izinin Allah shi yasa irin waɗannan ayoyin sai kai hattara wajen bayani kansu Allah ce walaqad karramna bani adam sai ce mi wa hamalnahum fil barri wal bahr Allah ce mu mun ka dauke su to sai ta ce a'a to ai an ce Allah shi ya dauke su ai jirgin ruwa ne ya dauke su waye ba su ilimin da sun kai jirgin ruwa Allah waye halicci katakon da an kai jirgin ruwa ko karfin da aka jirgin ruwa da shi waye halicci ruwan da su shi jirgin ruwa yake tafiya akan su wa ya halitta iskan da ke tura shi to nan isnadi zuwa ga Allah wa hamalnahum fil barri wal bahri shi ya halitta dukkan asbabukin da suke tafiya sannan jijiyoyinka da jikinka da komai sai da yarda Allah shi yasa idan ciwon jijiyoyi ya kama mut- mutum Allah ya ce jijiyoyinka su motsa yana motsawa to da haka Allah ne yake tafiyar da kai ka gode ma Allah mun gane wannan da kyau hau huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr Allah ne yake tafiyar da ku a saman bisa doron kasa a ma'ana inda babu ruwa wal bahr da kuma teku ma'ana da duk inda akwai ruwa hatta idza kuntum fil fulki sai kun kasance fil fulki yace as-sufunun shine wato jiragen ruwa jam'i ne na as-safina an gane ko kalima ta alfulku akwai sabani wajen malamai waɗansu malamai suka ce alfulku tana nufin jirgin ruwa ɗaya sannan alfulku tana iya ɗaukar jirgin ruwa biyu sannan alfulku tana iya ɗaukar wato jirgin ruwa uku zuwa abin da ya sama ma'ana yastawi fihi al-mufrad wal musanna wal jam' an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a in ka ga alfulku ta ɗauki jam'i to aljinsiyya ce ba sani ko mun fahimta ba sai in ta zama to mi sai in ta zama to jinsiya almuhimmu da Allah ce hatta idza kuntum fil fulki har sai lokacin da kuka kasance cikin jirgin ruwa yo ai ba jirgin ruwa guda akwai a duniya ba ma'ana har kun ka kasance cikin jiragen ruwa idan sai ka ce kalma ta alfulku in ka ga dama tana ɗaukar ɗai biyu har abin da ya sama in ka ga dama ka ce a'a fil fulki aljinsiya ce hatta idza kuntum fi jinsil fulki muna gare wannan Allah ya ce ma annabi Nuhu wa yasna'ul fulka jirgin ruwa nawa anan guda ko ba ka nan bane eh da Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahim wa dusur amma kuma sai Allah ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas jirgin da yake dauko abin da yake amfani mutane jirgin ruwa guda ne masu yawa ne kaga ne ya koma jirgi yasa lafuzan alqur'ani dalibin ilimi wajen tafsiri sai kai hasara da su saboda in ba haka ba kana ganin ka gane karatun to kai kanka cikin rami na ka faɗa kuma sai ka kaɗa musu cikin rami eh Allah ya kyauta hatta idza kuntum fil fulki sai lokacin da kunka kasance a cikin alfulk jirgin ruwa as-sufun Allah ce to wajarayna bihim an gane ko sai mun ka tahi da su alba'u lil musahaba mun ka wato asalin jaraina gudu ne muka gudanar da su ma'ana muka tafiyar da jirgin ruwa sai ce fihi fihi iltifatun anil khifan ina fata ana fahimta ta a nan mai zo hankalinka dan guntuwar magana ce amma karatu ne a karkashin ta mai yawa yace fihi a cikin wannan iltifatun akwai waiwaye anil khitab daga al khitab ba da an juya bi ka gane ciki balaga ce kaga in baka san balaga ta alqur'ani ba nan babu abin da zaka fita da shi amma anan bari in dan baka misalai don dan mu gane ma'ana iltifat shine ana magana da wani uslubi sai a juya a bada wani uslubi a nan da Allah subhanahu wata'ala ce hatta idza kuntum fil fulki da yace maka iltifat asalin maganar an fara magana ne da mutanen da suke nan don ya ce huwa alladhi yusayyirukum kaga an ce kum mutanen da suke nan kenan hatta idza kuntum mutanen da suke nan fil fulki sai ce wajaraina bihim bai ce wajaraina bikum ba kaji shi yasa yace maka akwai mi akwai iltifati akwai juyarwa to menene dalilin da yasa aka kawo wannan iltifatin kuma akwai bayanai bari mu dan tabo wasu daga cikin abin da malamai suke faɗa da saboda iltifatin nan karatu ne wanda yake mai amfani kwarai da gaske an gane ko to da yace hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim bi rihin tayyiba shi da suke kira iltifati min al khitab ila al ghaiba kadiba cikin wato ad-durrul masun ya kawo wannan to amma shi mai addurul masul ya kama ganin imamu zamakhshari ta balaga anan yace ma fa'idatu sarfil kalami an al-khitab ila al-ghaiba to menene fa'ida tunda an ce an yi iltifati me yasa an kai iltifatin to sabab kenan ma huwa sabab wa ma huwa wa ma hiya al-hikma aw an-nukat al-balaghiyya an gane ko sai ce al-mubalagha dan saboda ai mubalagha ka annahu yadhkuru li ghairihim halahum li yu'jibahum minha kamar dai Allah yana ba wani labarin su ne saboda ai mubalaga shi yasa an kace hatta idza kuntum fil fulki yace wajaraina bihim kamar wanda wani da ake son ka kalli halin su ina fata an fahimce ni yastad'i minhumul inkar wat taqbih wanda wannan halin nasu yana wato ya nuna ya kamata ai musu musu kuma a muzanta musu domin suna cikin hali ne da wahala suke koma ma Allah in sun ka shiga cikin dadi sai su yi sai su juya kenan kaga wannan ba dabi'a ce ta gari ba dama kuma Allah yayi tamhidi وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا da an ɗanɗana musu rahama ina fata ana fahimta ka to wannan shi ne abin da dai shi imamu zamakshari ya kawo game da wannan amma waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa an gane ko babu iltifati anan suka ce babu iltifati za mu zo bayani cikin al-itqan fi ulumil qur'an suka ce magana daidai take wato asalin iltifati sai in ya zamanto abu guda ne domiri ne na mutum guda ko ko uslubi ne guda suna tare ba a rarraba su ba amma in aka rarraba su to babu iltifati ina fata ana fahimta ta shi yasa sai suke cewa babu iltifati anan saboda mi saboda asalin shi asalin maganar huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr da musulmi da kafiri ake magana ba wai kafirai ne ba to hatta idza kuntum fil fulki nan da musulmi da kafiri ake magana amma wajaraina bihim biri'in tayyiba sai suka ce nan kafirai ne ake nufi shi yasa kenan sai Allah ya da magana zuwa ga kafirai bai ce wajaraina bikum ba dan saboda da musulmi da kafiri shi musulmi yana gode ma Allah an gane kenan tunda yana gode ma Allah ba za a ce wajaraina bikum ba sai aka ce wajaraina bihim su kafirai su dake da wannan dabi'a sai suka ce babu wani iltifati anan ibnu ashur ya bi wannan magana a cikin at-tahrir wa tanwir amma mai littafin albahrul muhit abu hayyanu tauhidi yake cewa maganar da mai addurrul masun ya dauko gare shi don dalibin sa na yace wallazi yadhharu anna hikmatal iltifati huna fi anna fi hiya anna qawluhu huwa alladhi yusayyirukum khitabun fihi imtinanun wa izharu ni'matin lil mukhatabin da Allah ce huwa alladhi yusawyirukum magana ce wadda akwai nuna ni'ima Allah lil mukhatabin ga wadanda ake magana da su wal musayyiruna fil bahri wal fil barri wal bahri mu'minuna wa kuffar kaje ce da musulmai da kafirai ne wacce wal khitabu shamilun fa hasuna khitabuhum bidhalika sai kyautatu ai musu magana da wannan a ce yusayyirukum li yastadima salihu ash-shukra domin mutun nagari ya doge ya dage ya tabbata akan gode ma Allah wa la'alla saliha intabih in an ce salih mutun nagari as-salih lalataccen mutum mutumin banza an gane ko to shine yace wa la'alla saliha yatadhakkaru hadhihi an-ni'ma tana yi wa mutumin banza sai shi suna wannan ni'ima walan ma kana fi akhiril aya ma yaqtadi annahum idza najaw baghaw fil ardi adala an khitabihim bidhalika ila al ghaiba li alla yukhatib al mu'minina bima la yaliqu suduruhum minhum yace da yake karshen aya Allah zai koma magana kan kafirai tunda farko ni'ima ta shafi mu'mini ta shafi kafiri amma mu'mini zai gode ma Allah kuma ana son ya doge akan haka shi kuma kafiri tana yi wa ya dawo to amma daga cikin su akwai wadanda ba sa dawowa to don kan Allah ya sa mu'mini take shi yasa yace wajaraina bihim birihin tayyiba mun gane wannan kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun na al-sheikh as-samin al-halabi ya kawo wannan bayani an gane ko to amma wanda ya bayani dalla-dalla filla-filla game da wannan matsala sai ka koma cikin al'ifan fi ulumin ƙur'an na imamu suyuti gani ko al'ifan fi ulumin ƙur'an na imamu suyuti sai yanzu sai dirasa ta asiliya fiƙe da kyau al'asur shi ne tushe ta asiliya abinda an gina shi akan ƙa'ida dirasatun ta asiliyatun taƙa'idiyatun taƙa'idiyatun ana rama daga ƙa'ida na ma'ana an tura ta akan ƙa'ida muna gane wannan da kyau eh ko kuma nazariyatun wanda an hada nazariya an kawo ƙa'idodi da aka tafi su muna ganewa to imamu suyuti tun daga a cikin babi na bada'i'ul qur'an rike da kyau ilmul badi' ɗaya ne daga cikin ilimi na abin da balaga na manya na balaga guda uku domin akwai ilmul ma'ani akwai ilmul bayan akwai ilmul badi'a ko ba haka nan bane to ita ko fasaha can farko ake yin da matsayin tamhidi take to sai da Imam Suyuti ya ambato ilmul badi'a na alqur'ani kala kala kala kala sai da ambato guda 100 guda nawa anar ma guda 100 da aka yi daura a Zandar da Magaram da aka zo kan muqarana tsakanin balaga ka'idodin balaga da mun dauki littafin al-balagatul wadiha ko ba haka nan bane sai muka hada shi da littafin al-itqan fi ulumul qur'an dan mutane su gane cewa ka'idodin balaga suna da alaka da qur'ani da tafsiri da ulumul qur'an to sai aka zo aka yi bayanin wannan sai da ban samu bayanin su gaba ɗaya ba amma sai da ne ambato su kusan guda 100 din nan an ka ambaci sunayen su muna ganewa ko wanda duk ya saurara ya koma can cikin karatun da aka insha Allah zai yi wannan sai imamu suyuti yace al-iltifatu yana daga cikin nau'i nau'i na badi'i na alkur'ani kwarewar zance akwai aliltifatu yace to abinda ake nufi da aliltifat mai do hankalinka nan naqlul kalami min uslubin ila akhar shine a ciratar da magana daga wani uslubi zuwa ga wani uslubi ya'ni min al-mutakallimi aw al-khitab ma'ana daga mutakallim ana magana da wanda yake nan sai a juya ai da wanda baya nan ko ana magana da wanda baya nan sai a juyo a maida shi aw al-ghaibati ila akhir akhir akhar minha ko ko daga wanda baya nan sai a maida shi zuwa ga wanda yana nan ana magana da shi yace ba'da ta'bir bil awwal bayan an yi magana da na farko ma'ana ana tsakan magana da wanda yake nan sai a koma akan wanda baya nan al-muhimmu yace wa hadha huwa al-mashhur yace wa qala sakaki wani malami da aka ce ma sakaki eh malamin balaga ne yace imma zalika aw at-ta'bir bi ahadihima fima haqquhu at-ta'bir bi ghayrihi shi yace wai a abinda ake nufi ko wannan ana uslubul mutakallim akuma zuwa ga uslubul ghaiba ko ku a'a aw at-ta'bir bi ahadihima fima haqquhu at-ta'bir bi ghayrihi ko ku ai magana da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa wanda gudan da ya kamata a cancanta da shi ma'ana ana magana akan wani uslubi ana magana da fi'ili madi sai a dauko fi'ili mudari kaga ya kamata a ce da mudari da mudari ne ake tafiya ba an sani ba ko mun fahimta to sai imamu suyuti ya ce wala hu fawaid malamai sun kace shi na da fa'idodi kaga nan zai baka fa'idodin shi yace tatriyatul kalam asalin tatriya shine wato wasawa la tutruni kama atratin nasara al-masih amma da ana son magana ta yi kyawu wasu yana sam'i anil bajar ana son jin mutum kashi ƙosa wal malali kashi gaji shine abdajar ƙosawa da gajiya lima jubilat alaihin nufus saboda rayuwar ɗan adam an gina ta min hubbin tanaqqulat tana son cirata daga hali zuwa hali was sa'amatu min al-istimrar ala min walin wahid ɗan adam yana ƙosawa shine sa'ama daga min walin wahid abin ya zamanto hali guda ne shi daga cikin mu'jiza ta alqur'ani kullum ana karanta shi abu guda ne amma ba a gajiya duk abin da ba shi bane da an dauka su kana jin ya ishe mutane wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula ina fata da fahimta da alama ce ta mu'jiza ta alqur'ani yace la yus inji sha'ir la yuslihu an-nafsa id kanat mudabbiratan illa at-tanaqqul min halin ila halin hariri cikin muqama yace wa ma qasadtu bil ihmad fihi illa li tanshid qari'i ban yi ihmad ba ma'ana ittancanza salo illa li tanshid qari'i sai dai in sa ba masu karatun shi nishadi saboda in bi uslubi guda suka ji za su yi amma sai shi kawo wagga muqama tana da alaka da fiqh wagga muqama tana da alaka da balaga wagga muqama tana da alaka da nahwu wanga ga gashi dai ya bi usulubi daban-daban to shi yasa sai littafin ya zo to shi ma iltifata haka ne maimakon ana sai akan usulubi guda a tafi akan shi sai dan canza maka domin Allah ya san dan adam sai an canza masa salo ina fata ana fahimta ta to amma bari mu bada misalai saboda ƴan uwa dalibai su gane yadda yake yake cewa wa yahtassu kullu mawdu'in bi nukatin wala qa'ifin bi ikhtilafi mahallihi ma'ana duk inda intifati ya zo to kowane wuri yana da tashi balaga ta musamman da tasta qur'ani ya amfani da wannan kakka dauki ka'ida guda ce kullun ka buga ta in qur'ani ya fi haka kowanne wuri sai an hankalta ma tashin hikima sai yace misaluhu min at-takallumi ila al-khitab cikin qur'ani sai ana magana da uslubi takallum an gane ko ma'ana mutum yana magana kan kansa ila al-khitab sai ya koma yana magana da wani muna ganewa domin shi at-takallum kana magana ya takallamu al-khitabu kana ma wani magana al-ghaibatu kana magana da wanda baya nan muna ganewa sai ce wa mali la a'budu alladhi fatarani sai ce mi wa ilayhi turja'un kaga nan da yace wa mali la a'budu alladhi fatarani ni ya same ni bazan bota ba wanda ya halice ni ba malaman balaga suka ce ana akwai illa domin da yace alladhi fatarani kenan huwa alladhi yastahiqu an a'buda sai ce wa ilaihi turja'una bai ce wa ilaihi arji'u ba kaga ya tashi daga takallum ila al-khitab wasu malamai sun kace kai nan babu shi dan wa ilaihi turja'una yayi bai dace a ce wa ilaihi turja'una amma wannan kuma iltifati ne domin ya kamata ya ce wa ilaihi narji'u in ba zai sa kanshi kaga bai sa kanshi ba sai ce wa ilaihi turja'una mun gane wannan bari mu doki wa misaluhu dan sun kawo abin nan inna fatahna laka fathan mubina dan min at-takallumi ila al-ghaiba ana tsakan magana sai a kuma zuwa ga wanda baya ne inna fatahna laka fathan mubina tace li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wal aslu li naghfira laka domin ya ce inna fatahna sai an ka juya inna a'tainaka al-kautsar tace mi fasalli li rabbika marko yace fasalli lana domin ya ce inna sai ya juya ina fata ana fahimta ta kaga ce amran min indina inna kunna mursilina rahmatan min rabbik ya kamata ce rahmatan minna sai duya kuma kaga in baka karanta wannan ba sai ka biyo su duk ka wasa akwai iltibati anan ah ina fata kun ce ni misali da Allah ce inni qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a hay ce fa aminu billahi wa rasulihi wal aslu fa aminu billahi wa bi domin ya ce inni rasulullahi ilaikum jami'a farko ya ce fa aminu billahi wa bi sai ce fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi kaga nan dan inda ya ce wa bi kasancewa shi manzo ba zai bayyana ba amma da ya ce wa fa aminu billahi wa rasulihi dan an nuna maka manzo ne sai an ka canza wannan uslubi muna gane ba ko sannan malamai suka ce wa misaluhu min al khitab ila al takallumi tana yiwa ana khitab ma'ana wani yana magana sai a dawo ila takallumi zuwa ga wanda yake magana sun ka ce lam yaqa fil qur'an wasu ka ce bai taba abuwa cikin alqur'ani an gane ko wasu ka ce ya taba zuwa sun ka ce inda ya taba zuwa cikin alqur'ani inna amanna bi rabbina amma dan babu iltifati ko kuma faqdi ma anta qad thumma qala inna amanna bi rabbina to anan babu wani iltifati a cikin shi faqdi ma anta qad ka zartar da abin da zaka zartar suwa sun ka ce inna amanna bi rabbina mu mun yi imani da ubangijinmu ku ce inna amanna bi rabbika da wani shi ne sun kace su kina akwai iltifati anan wa misaluhu min al-khitab ila al-ghaiba ga misalin shi daga khitab zuwa gaiba hatta idza kuntum fil fulki sace mi wa jarayna bihim yace wal aslu bikum sai sun ka kawo wannan magana ta hikimar da ta sa Allah ya iltifati wanda su malamai suka ce saboda na farkon ya shafi mu'minne da kafirai karshe kuma ya shafi kafirai sai aka ce wa jarayna bihim bi rihin tayyiba muna ganewa to imamu suyuti ya kawo maganganu kwarai da gaske na anwa'uhu yace wa qultu wa ra'aytu an ba'd as-salaf fi tawjihihi aksar aksar zalika wa huwa an al-khitab awwaluhu khasun wa akhiruhu 'am an gane ko yace ya taba ganin ma wadanda sun kace a yusayyirukum da kafirai ake wajaraina bihim birihin tayyibatin ya shafi musulmai da kafirai yace ya taba ganin wadanda sun faɗi wannan shi yasa kaga cikin magana zaka iya samun irin wannan dan haka dai yana da namabish kathira fil qur'anil karim kaga daga cikin misalin shi wa ma ataytum min riban وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون kaga da cewa ma ataitum bai ce fa antumul mud'ifuna wa karaha ilaykum al kufra wal fusuqa wal isyan tace mi ulaika humur rashidun an gane ko wa karaha ilaykum ya kamata ce antumur rashiduna udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun tace yutafu alaihim ya kamata ce yutafu alaikum duk cikin qur'ani akwai shi ومثاله من الغيبة إلى التكلم كادي وني مثالي والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا سيتي فسقناه بيتي فسقته با كوكو سيتي فساقه با بيتي فساقه با وأوحى في كل سماء أمرها سيتي وزينا بيتي وزينها با بيتي وأوحى في كل سماء أمرها يتي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله بيتي بارك حوله با دوم ياتي الذي اسرى بعبده لنريه من اياتها كما ساكي جوياوا بيتي ليريه با تتي لنريه كاغا يا كوما تكلو ina fata an fahimce ni kuma sai koma zuwa gaiba ce innahu huwa samiul basir bai ce inna ko inni as-samiul basir ba duk cikin qur'ani ne yake bayanin wannan ina zaka sannan wa mithaluhu min al-ghaibati ila al-khitab ana gaiba sai a kuma khitab wa qalu takhadha ar-rahman walada tatmi laqad jiktum shay'an idda bai ce laqad ja'u shay'an idda ba dan Allah ba tsoron su yake yi ba da nace alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi tatmi ma lam numakkil lakum bai ce ma lam numakkil lahum ba wasaqahum rabbuhum sharaban tahura tace inna hadha kana lakum jaza'an ya kamata yace wasaqahum inna hadha kana lahum jaza'an in arada an-nabiyyu an yastankiha tace khalisatan laka bai ce khalisatan lahu ba to duk wannan baka san shi ba ko kuma dalibin ilimi bincin ka ya karamci a matsayin mun daliban ilimi shi yasa nake ce ma daliban ilimi akwai mas'alolin da na Qur'ani baka ma san komai daga cikin su ba illa wata kila sama sama ne ka ji su to don haka ka dage ka nemi littattafan da suke bayanin wannan ka yi ƙoƙari kuma ka fahimci yadda uslubin ƙur'ani yake tafiya ko wani fanni cikin ƙur'ani faɗi gare shi amma saboda ƙarancin bincike da ƙarancin sanin ulumul ala ya kai mu muna ta rigima cikin ilimi ga abubuwan da bai dace a ce mun yi rigima a kansu mun gane wannan ko to sun kawo mishi sharadi guda hudu su ne zamu dauka na karshe shartu lil ittifaqi an yakuna ad-damir fil mutanaqqal ilayhi aidan fi nafsi al-amr ila al-mutanaqqal anhu sai zaman to damiri guda ne in an yi magana kanka sai kuma damirin da za a koma kanka yake magana to sai a juya shi sai a ce to an juya amma ya ana magana kan wani kuma an ga kuma an kai magana kan wani babu iltifati domin mutanen ba dai bane muna ganewa الثاني نبي شرطه أن يكون في جملتين كما إذا منتو جملة بيوني وأن وأن سمع لبسك فتي وأن نأك كما daga cikin abin da sun ka faɗa sun ka ce nau'an ghariban min al-iltifati wa huwa bina'il fi'li lil maf'ul ba'd al-khitab fa'ilihi aw takallumihi ma'ana daga ciki ana magana sai a kawo fi'ili wanda adda fa'ili daga baya sai a maida shi bina'un lil maf'ul sai a yi iltifati cikin qur'ani ya zo kasa akwai dan qur'ani yuna sai ce siratal ladina an'amta alaihim kaga an'amta damiri na fa'ili ko waɗanda kai nemi akan su sai ce ghairil maghdubi alaihim bai ce ghairil ladina ghadibta alaihim ba kaga an yi iltifati wannan cikin qur'ani akwai shi an gane ko to ɗaya daga cikin malamai da aka ce ma abil isba yake cewa ja'a fil qur'anil karim min al iltifati qismun gharibun jiddan lam afar fi ash-shi'r bi misalihi wa huwa an yuqaddima المتكلم في كلامه مذكورين مرتبين ثم يخبر عن الأول منهما وينصرف عن الإخبار إلى إلى إلى إلى الإخبار عن الثاني ثم يعود إلى الإخبار عن الأول كقوله إن الإنسان لربه لكنود kaga nan Allah yana magana wai ma'ana cikin Qur'ani ya ga wani iltifati babu irin shi yayi magana kan abu biyu sai ya komo yayi magana kan na biyu din sannan ya koma zuwa ga na farko kaga da yace innal insana li rabbih lakanud yace wa innahu ala zalika la shahid ko ba kan bane kaga li rabbih innal insana li rabbih kaga ya kamata a fara magana kan ubangiji tunda shine ce li rabbih shine karshe amma sai ce wa innahu ala zalika la shahid ya koma zuwa ga magana ne zuwa ga dan adam sai ce wa innahu li hubbil khairi la shadid an gane ko sai kuma zuwa ga magana zuwa ga dan adam amma wadansu malamai suka ce a wa innahu ala zalika la shahidun dukkan shi ga dan adam wa innahu li hubbil khairi la shadid babu iltifati muna gane ko sannan kuma sun ka ce in kana son ka gane daga cikin abin da iltifati yake alkhamisu يقرب من الالتفات نقل الكلام من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع لخطاب الآخر ذكره التنوخي وابن أثير akwai wani nau'i na biyar da sun ka kawo an gane ko shi wanga nau'i na biyar ko fa'idodinsa da sun ka kawo wa huwa sittatu aqsamu nan bayan sun kawo shartul iltifat guda biyar an gane ko sun ka ce yaqrubu min al-iltifat naqlu al-kalam min al-khitab al-wahid aw al-ithnayn aw al-jam'u ila al-akhar ma'ana wani lokaci qur'ani na magana kan mutum guda sai mai da ta kan mutum biyu wani lokaci kan mutum biyu sai koma kan mutum uku to wasu malamai suke shi ma sunan shi iltifati muna ji da kyau sai sun ka ce wa huwa sittatu aqsamin aidan ya kasu gida nawa gida shidda misaluhu min alwahid ila alithnaini ana magana kan mutum guda sai a koma biyu qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana ajitana da mutum nawa ake magana guda to wata kuna lakumal kibriya wa alrabu lakumal kibriya bari in faɗi daidai dama na kawo lakuma ne don saboda a gani kaga an koma magana kan mutum biyu kaga ya koma iltifati sun ka ce kuma wa ilal jam'i yana yiwa ana magana da mutum guda sai a kuma zuwa ga jam'i ya ayyuhan nabiyyu sai an ka ce ni idza qallaqtumun nisaa ba ce idza qallaqtan nisaa wa min al-ithnayn ila al-wahid tana yiwa ana magana da biyu sai a kuma zuwa ga guda qala faman rabbukuma ya musa bai ce ya musa wa haruna ba fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa bai ce fatashqa ya ba tunda da annabi adam da hawa'una sun kace saboda namiji sai ya hishan wahala shi ke nemo abinci in ba na ga cewa yayi ba kun san kasashen gwarawa da sauran kasashen da ba a fahimci addini ba kasashen arna mata da ke nemo abinci su tai siyo da ko siyo noman doya su kama katon kaddara kuɗi shi shagiya shi dan mazani shi na yaran wanka wai haka da ake son mu kasashen mu yarda da wannan in ba tambada ɗibo ne da zai tsayawa kullum ka zamna mata kai ka zaci ka ka lalabo da haram da halatta ta ci sheka mace ta sai ta yi kwancin ta otal da katta ta samu kuɗi ta zaka taimamiya da bala'i ba malam Allah ya kyauta shi wani babu ruwa ne shi dai miya ne ta hau babu ruwa ne in an ka samu kuɗi ko matar shi ko ƴaƴan shi shi dai a dai kawo mai abinci ya ci kaga da bari ya baci oh ban ji ba eh haka ne su ne ake so suna da yanci saboda so aka a'a na ba ake so su tambare tunda in ba takka ta dauke da wai ka ka tambare din mana ko ba haka da bari eh to kenan an kare mana ba ba mu hata ba mu hata wannan eh wa ilal jam'i sannan kuma ana iya magana ana magana kan biyu sai a koma zuwa ga jam'i wa auhina ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi misr buyuta ana magana kan mutum biyu sai aka ce waja'alu buyutakum qibla ba a ce waja'ala buyutakuma qiblatan ba wa min al-jam'i ila al-wahid wani lokaci qur'ani yana magana da jam'i sai kuma zuwa ga mutum guda wa aqimus salata tace mi wa bashiril mu'minina karshen wannan aya kaga wa aqimus salata ku tsaya da sallah jam'i ne wa bashiril mu'minina ba a ce wa bashirul mu'minina ba annabi Musa ake magana da shi wa ila lisnaini tana yiwa ana magana kan jam'i sai a koma zuwa ga mutum biyu ya ma'ashar al-jinni wal insi in istata'tum agari ko an tanfudu min aqfari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan kaga al jinnu da al insu jam'i in istata'tum jam'i ne amma sai aka ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban ba a ce rabbikum ba na shidda na karshe sun kace wa yaqrubu minhu aidan al intiqal min al madi aw al mudari aw al amri ila al akhar akwai lokacin da ana magana da madi sai a yi intiƙali zuwa ga mudari'i ko daga mudari'i zuwa amri ko daga amri zuwa ɗaya ga cikin su kina shi ma wannan nau'i ne na intiƙali in ka ga dama ka kira shi intiƙali in ka ga dama ka kira shi ni ka kira shi al-iltifat misaluhu min al-madi ila al-mudari'i ga misalin shi daga madi zuwa ga mudari'i arsala ar-riyaha fatusiru sahaban kaga da ce wallahu alladhi arsala arsala da fi'ili ne arsala fi'ili madi ne fatusiru sahaban fi'ili ne mudari'i domin bai ce fa asarat ba kuma hikimar arsala ya nuna an turo ya kare babu wanda isa ya hana ai haka fa tusiru yana son ka kalli yadda kurar take tashi shi yasa bai kakka maka shi mudari sannan kuma khar wa man yushrik billahi fa ka annama kharra min as-sama'i fi'li madini fa takhtafuhu at-tayr kaga fi'li mudari sai dan saboda kharra ya fado amma fa takhtafuhu at-tayr sai dauko maka na katattaka shi saboda ka kalli yadda take yin kata-kata da shi innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi kaga bace innal ladina kafaru ba wa saddu an sabilillahi a cikin suratul hajj nake magana innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akifu fihi wal arqu sawa'un al-akifu fihi wal ba'd akan sabarin qira'o'i wa ila al-amri rike da kyau kuma yana magana da madi sai shi kuma fi'ili amri qul amara rabbi bil qist kaga amara fi'ili madina wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid an gane ko aqimu ku tsayar da fuskokin su kuyi fi'ili amrina ya kawo madi sane kan fi'ili amri wa uhillat lakum bahimatul an'ami sai ce wa uhillat lakum al an'amu illa ma yutla alaikum fajtanibu ar-risa uhillat fi'ili madi ma yutla alaikum fi'ili mudari'i fajtanibu ar-rijsa fi'ili amri intiqal fi min uslubin ila uslub wa min al-mudari ila al-madi qur'ani yana magana da mudari sai ya koma madi wa yawma yunfakhu fi suri ranar da yunfakhu za a yi busa cikin kaho fa fazi'a man fi samawati man fil ard fa fazi'a bai ce fa yafza'u ba kaga fi'ili madi na wa yawma nusayyiru al-jibala ranar da zamu tafiyar da duwatsu mudari ila wa tara al-ardha barizatan zaka ga kasa ta koma wato gata nan a zahiri daidai ta daidaita sai ce wa hasharnahum bai ce wa nahshuruhum ba wa ilal amri tana yiwa yana magana kan mudari sai kuma zuwa ga amri qala inni ushidu Allah yace ni ina shaida ma Allah kaga fi'ili ne mi mudari washhadu bai ce wa tashhaduna ba fi'ili amri ne haka ne Allah ko wa min al amri ila al madi qur'ani yana magana da fi'ili amri sai kuma madi wa idh ja'alna al bayta masabatan lin nas wa amnan tatami wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wa ahidna kaga wattakhidhu fi'ili min fi'ili amri ne duk da yake qira'a ta nafi da ibnu amir wattakhaduni shi nan fi'ili madhi ne wattakhidhu min maqami ibrahima musallati wa ahidna kaga ya kuma fi'ili madhi sai na karshe wa ila al-mudari'i qur'ani yana magana da fi'ili amri sai ya koma zuwa ga wato fi'ili mudari'i wa an aqimu salata sai ce ku tsai da sallah yaran fi'ili mi amri wattaquhu ku ji tsoron Allah fi'ili mi ne amri wa huwa alladhi ilayhi tuhsharuna sai kawo fi'ili mudari'i ka koma cikin al'itkan fi ulumin ƙur'an in ma kana so in kai ɗalibi ne mai bincike kan balaga wanga ya ishe ka majistar ko doktora wato aliltifatu anwa'uhu wa asraruhul balagiyya fil qur'an kari kyauta ne baka ruwan Allah eh amin amin da aka wallahi ɗalibai ilimi a bar ɗaukar matsalolin ilimi wasa kawai ana ma al'amura hawan kawara ana ma al'amura can masana akumundu eh kun san aku mundu wani mutum ake ce ba aku mundu to kun san masara in an gasa ta ana cin ta ko to shi da da masarar da toto duka gaba ɗaya shiga hadawa shi yasa ake cewa cin masara aku mun yi ma matsalolin ilimi karan tsaye da ya musu gaugawa duk shi ya kai musu irin waɗannan abubuwan sai a faɗi abu kaɗan kaga duk abin da ya kawo cikin wannan menene inda imamu inda imamu suyuti ya ce mi wajaraina bihim birihin tayyibatin ko ba haka nan bane yace fihi iltifatun anil khitan dan nan duk muka shiga cikin wannan Allah ya kyauta to wajarai na bihim ma'ana muka tafi da su in mun ce akwai iltifati babu matsala wasu malamai sun ce iltifati akwai shi saboda farko ana magana ne kan kafirai da musulmai daga baya aka dawo kan kafirai amma imam muslim ya ce wasu sun ce a'a farkon kafirai ne daga baya ne an ka dawo zuwa ga mu'minai amma wannan magana tana da rauni don mun falan ma an jahum idahum yabghuna fil ardi ghayri al haqq wannan kafirai ne ake magana kansu muna ganewa ko yawwa to sai yace wajaraina bihim birihin tayyibatin in an ce rihin ita ce wato iska ko tayyiba sai ce layyina mai laushi domin layyina ashirin shi mai tafshi ne ko amma ba a cewa iska yana da tafshi sai dai a ce yana da laushi ko sanyi tayyiba kaga tsaba ya tsibu sai a ce tayyib fayyib ne rihin tayyiba amma ana akwai wani abu kalima ta arrihu mace ce a larabci ko ba kanan bane eh amma rihu a Hausa wani iri ne namiji ne domin sai a ce iska ya tashi ba a cewa da hausa iska ta tashi an gane ko amma shi gona da ta ce rihin iska ce tayyiba wanda take iska ce mai laushi mai daji to ana nan ana tafiyar da su da wannan iska wa farihu biha sai su yi farin ciki da ita ana nan ana nan ja'at harihun asif sai iska mai tsanani ta zo musu asif daga asifari shine wato iska wanda yake mai tsananin zafi mai tsanani mai ƙarfi mai kamar guguwa yace shadidatul hububi mai tsananin girgiza daga habbatin riyahu da haba bane fa intabe in an ce habba da larabci da haƙarami ya so abu daga nan aka samu almahabba in an ka ce habba alaramba da haƙarami mai ɗan ruwa mai digo ana nufin yana gudu shine alhababu yasta sakannan da ake yi to alhabbu habba shi ko iska ya tashi aka da larabci an ka kawo maka da habba da habba da hubba an ka ce hidda su ya ce kai wannan aiki suke sun jawo mutane ba wani aiki ka tashi kai karatu muna ganewa wato iska ce mai tsananin tashi yace taksiru kullu shay'in wadda take karya komai to ana nan kenan ana cikin hali mai dadi sai hali ya canza in ka diba cikin nan zan kawo magana guda biyu duk da lokaci yana tafiya shine cewa mu duba mu gani sai ce rihun asif bai ce rihun asifatun ba cewa yi wajarai da hibbihim birihin tsayibatin an gane ko kaga barkun ya ce wajarai da hibbihim birihin tsayibatin wa farihu biha sai ce ja'at harihun asifa sai ce asif bai ce asifatun ba to can tsayiba ya ce kun bai ce tsayib ba me hikimar saboda qur'ani yana da wata balaga intabe duk abin da ya kasance bai da wato mace ne zalla an gane ko mace ne zalla to ba dole bane sai an kama ta'u imra'atun ha'id ba sai an ce ha'iza ba dan namiji bai bai haila duk da tambada din ga na ture da aka cewa kaso shi arni kaso cikin babu mai haila ko ba garan muri ko kaso ne da kaso shi ta haila ha muna ganewa to kenan nan akwai balaga ta alqur'ani me yasa yace tayyiba kuma nan yace asifa me yace asif asafa ya asifu shi ne iskan da ke tashi da karya abubuwa sai malamai suke cewa in ka diba cikin ma'anil abniya na ustazu dr fadl samar ra'i tab'a ta daru umman ka diba tun daga safha ta 41 zuwa safha ta 52 anan za zan zan baka kamar bayanin zan ka maka shi a takeice saboda babu lokaci shine in ka ga qur'ani abinda bai bukatar ta'un an kawo mishi ta'un kuma na mace ne to yana nuna ana cikin halin abin amma in ba a kawo ta'un ba yana yawa ana cikin halin abin kuma yana yawa ba a cikin halin abin ma'ana dibo Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at asalin al-murdi' ita ce mace mai shayarwa kaga babu kato mai shayarwa kenan da a ce murdi da a ce murdi'a duk dai wannan ta'un babu kato wanda yake bada nono ko ba garan bane ko akwai shi to amma me yasa yace yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin saboda na a nuna maka tana cikin halin abin kenan suna na mace in an ka samu takun yana nuna ana cikin halin abin amma in ba a sa takun ba tana yiwa yana cikin halin tana yiwa baya cikin halin dama mace tana haila amma ba dole bane dan tana haila dama cikin jinin haila take yana yiwa ba cikin jinin haila take ba to kaga nan wajaraina bihim birihin tayyiba saboda iskan da take tafi tare da su iska ce mai daɗi sai ka mata ta'un ja'at arihun asif saboda waccan daga baya ta zo sai ce asif saboda a nuna maka cewa waccan din daga baya ta zo ba cikin wannan halin suke ba muna ganewa ja'at arihun asif sannan kuma waja'ahumul mawju min kulli makanin sai taguwar wata zo musu ita ce al mawju za ku ga shi irin wannan tozo da ruwa suke yi wanda asalin shi iska da yake kawo shi wanda suke kira tornado an gane ko tornado iska da yake bugawa a duniya in ya tashi ya je ga ruwa sai ya tumbatso su sai su bungulo ma duniya waja'ahumul mawju min kulli makanin sai kuma taguwar ruwa ta zo musu ta ko ina wa zannu annahum uhita bihim sun yi tabbas za a halakar da su in tabe zanna wani lokaci tana nufin zato sannan zanna wani lokaci tana nufin yakini in tabe sai ka hankalta masu yaki وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك ba annabi yusuf yana zato bane dan ya ce qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan sannan Allah ya ce wa innaha lakabiratun illa alal khashiin ita sallah alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim suna zato sun yi tabbas dan in zato suka yi suna zato za su haɗu da Allah ai babu imani kenan don kafirai ne ake cewa wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadima sa'a in dhunna illa dhannan inni dhanantu anni mulaqin hisabiya zato ne yake yi tabbas ne gashi an bashi littafi ga hannu dai to da haka kai hatira to wa dhannu sun yi tabbas annahum uhita bihim wasu malamai suka ce uhita an kewaye su tagoro ta kewaye su kenan halaka ta cin musu ko ko wa zannu annahum uhita bihim suna da yakinin an halakar da su ma'ana halaka ta zuba mulun fita domin uhita yana nufin kewayewa dama halaka kewaye dan adam ta kai wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kafayhi ala ma anfaqa fiha qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunni bihi illa an yuhata bikum sai in halaka ku gaba daya والله محيط بالكافرين وسنك تي الله yana kewaye su bi qudratihi wa ilmi wasunka ce wallahu muhitun bil kafirin Allah yana halakar da kafirai ba a bada magana babu dalili wa dhallu annahum uhita bihim sunka tabbatar da halaka ta ce musu an kewaye su ai uhliku za a halakar da su da'awu Allah sai su roki Allah mukhlisina lahu ad-dina suna masu tsarkake addini gare shi sai rubuta addu'a in ka diba mai dalalin ya kawo addu'a suna tsarkake addu'a ga Allah domin addu'a ita ma addini ce ibada ce muna ganewa sai an ka fassara a wato lafazi da ɗaya daga cikin ma'anun da ke ɗauka shi na ke cewa a tafsiru bil misal kaka ce mai dalalin ya yi kuskure ya san kalima ta addini ta fi kalima ta addu'a fahimci domin ba duk abin da yake addini ba da yake addu'a muna ganewa to so sai ce la'in la muqasamin wallahi la'in an jaitana Allah in ka tseratar da mu min habihi daga wannan ai habihi al-ahwa wato al-ishara tarji'u ila wato hadirin hadirin fi dhihin la'in an jaitana min habihi in ka tseratar da mu daga wannan min ila suka min habihi al-ahwa daga wannan tsoro domin tsoron da suke cikin aiki sun san shi in ko bai san shi ko ba garan bane al-hadir fi dhihin ko ko al-hadir amamahum abinda suke gani na tashin hankali gaban su al'ahwalu da ha babba jam'i ne na alhawu shi ne tsoro ba wancan ne na al'ahwal ba yan ka ce al'ahwal a rarma ya zan jam'i ne na hal don ka ce al'ahwalu ha jam'i na hal ka gani da al'ahwalu daban da ha ƙarami al'ahwalu daban al'ahwalu daban wallahi sai an bi al'amura a hankali to sai su yi rantsuwa la in an jaitana min habihi wallahi Allah in ka tseratar da mu daga wannan lanakunanna min ash-shakirin za mu kasance daga cikin ash-shakirin masu gode maka fi na shakara yashkur kaga har da rantsuwa suke ma Allah Allah in ka tseratar da mu yasa duk wanda kaga shi na ma Allah ta'addanci wallahi bai shiga hannu ba duk wani mutum da kaga shi na cikin kaho da kaza da kaza da kaza wallahi bai shiga hannu ba da ya shiga hannu sai ya koma abin tausayi gashi mun kama ugu gibi kissa fir'auna ba jiya mun karanta wani bangare daga cikin kissar Fir'auna game da abin da ya shafi suratu al-A'raf a cikin suratul zukhruf ma dan ba Allah ya bada wannan labari walaqad arsalna musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa qala inni rasul rabbil alamin falamma ja'ahum bi ayatina idha hum minha yadhhakun wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil adhabi la'annahum yarji'un وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك عندنا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ɗabi'a ce ta ɗan adam shi yasa ba kowa bane yake cewa a raga mai a raga mai in mutum ya yi ɗai ya ce ya yi kuskure aka yafe mishi gobe ya dawo kuma ya sake aikatawa ya ce ya yi kuskure aka yafe mishi jibi ya dawo kuma ya sake aikatawa ya ce ya yi kuskure kuna yarda الخطأ الذي يتكرر ليس بخطأ وإنما هو قرار in mutum ya ce zai rina ba da wayoyi ma ɗai abu ya ce kuskure na mutum ya biyo zai taka ka ya wuce ka ce ha ban gani ba ya sake dawa kuma ya taka ka ya ce ma ban gani ba kuskure ne kuma ya sake dawa da uku a yana kada yi reni na wallahi duk kaga mutum yana maimaita maka abin da baka so kuma ya san baka so yana kare ni wannan dole sai ka ɗauki mataki kan shi shi yasa hatta da Allah da ya kowa afuwa sai da ya gidan jahannama su ce sun yi kaza Allah ya yahe muna an an yi kaza shi yasa Allah ya ce bari a kai inda za a kai su sai an kai inda ko su roƙan ba za a karɓa ba ikhsafu fiha wa la tukallimu dan Allah ce walau ruddu la adu limanuhu an wa innahum lakadibun Allah kai mu tsari la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin mas'ala biyu zan faɗa duk da ke lokaci yayi sai an rambe karanta mu da aya wato wannan aya tana daga cikin ayoyin da hay'atul ijazul ilmi fil qur'ani was sunna wadda ke rabitatul alamul islami majalisar malamai ta duniya suka yi bincike akan ta aka samu manya-manyan profesoshi na ilimin sanin yanayi an gane ko sai sun kai bincike kan shi sunan shi al-ijaz fi taqsimir riyahil bahriya dr salih bin abdul qawi as-sambali ko as-subbali da to ka gani shi ni ba ka gani waɗanda littattafai ba a sayar da su kai kokari in kana da mutum a can rabita ya samu maka su bincike ne kan ijaz suna mu'amala da jami'a ɗai ɗai ɗai ɗai jami'a ɗari da ashirin na ilimi na duniya sannan a fitar da mas'ala kuma ga akwai tambarin su ka shiga ciki kana ganin hay'atul ijaz da ilmi fil qur'ani was sunna littattafan su ba a sayarwa mun tafi karatu a can sai mu an kai wani taro da an tazo sai an ce to an hiddo da littattafan an gane ko aka ce an fiddo su kowa ya zo ya ɗiba amma in za ka ɗiba ba ka ɗiban mai yawa daidai naka sai da ce to tsaya gani ni mutane na can na shan madara ina na ina zuwa goma ko da an ka jima na zago littafi sun kai ashirin ne to ni ka ɗauke ni madara ba tsari zan yi ba yanzu ba gashi na zo da ita ba sai ka zauna ba ka sa abin da kake yi ba to ba a sayar da su bugawa ne ake yi ba na sayarwa ba ne shi yasa akwai littattafai da suke bugawa ɗaliban ilimi sai ka sai sai ka same su manya manyan profesoshi ne da duniya suke gabatar da irin wannan binciken sai yadda qur'ani ya raba iska wajen raina bihim birihin tayyibatin ja'at harifun asifun wa ja'ahumul mawtu min kulli makan rihun tayyiba ya kasa ta gida biyu ja'a abin nan rihun asif sai ya kasa ta gida wato gida gida biyu an gane ko huwa alladhi yusirukum hatta idha kuntum fil fulki wajarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asif wa ja'ahum al-mawj min kulli makan shi ja'ahum al-mawj wani iska ne wanda yake tare da 'asif yahi 'asifa ma'ana rihun tayyiba suna kasa ta gida biyu zuwa uku 'asif suna kasa ta gida biyu ko uku ko kuma tayyiba a kasa ta gida biyu 'asif a kasa ta gida biyu ja'ahum al-mawj min kulli makan 'asif ce ta daban ita ma gida biyu take shi yasa duk malaman mai tayo na kura da iska na duniya sun yarda da cewa iska kala shidda ce wadda a saman teku kuma qur'ani haka ya kawo su ka gani na ga maka malamin da ya faɗa ha in ka tashi ka bincike shi na can suna suna da kujera can a jami'a ta alamul islami ga ka nemo eh ka san akwai mai abin nan to magana ta karshe da Allah mukhlisina lahu dina malaman har da qur'ani malaman har da alqur'ani sun ka ce mukhlisina intabi kalima ta mukhlisina in ba ta da alifun wallamun kuma ta zo da ya'un da nunun ta zo wuri bakwai a cikin alkur'ani kalima ta mukhlisuna in tana da wawun da nunun babu alif wallam ta zo wuri dai a cikin alkur'ani kalima ta almukhlisuna da alifun wallamun da wawun da nunun babu ta cikin qur'ani kwata kwata almukhlisina da alif wallam da kuma ya'un da nunun karshe ta zo wuri takwas cikin qur'ani kajiya da kyau ba ni ni faɗa malaman har da alƙur'ani mukhlisina guda bakwai ne qul amara rabbi bil qista واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كاجي دايا نبي هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين كاجي نبي هو نأككما فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون في سورة العنكبوت نهض وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد تنشكين سورة لقمان نبير abin nan fad'ullaha mukhlisina lahu ad-dina walau karihal kafiruna cikin suratul ghafir na shidda huwal hayyu la ilaha illa hu fad'uhu mukhlisina lahu ad-dina walau karihal kafirun na bakwai shine wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa shi ko mukhlisuna guda ne qul atuhadduna fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisuna shi kadai a akwai babu irin shi sai kuma waɗancan su ko al-mukhlisin guda bakwai ne guda takwas ne afuwar kamar da muka faɗa walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasina ko mukhlisina ina fata an bince ni domin sauran qurra sun karanta mukhlasin al-kufiyun an gane ko Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf da kuma wato Nafi sun karanta mukhlasina sauran sun karanta mukhlisina an gane ko na biyu kuma illa ibadaka minhumul mukhlasin ala hadha siratun aliyya mustaqim ko ba kalmar cikin suratul hijr nan ma akwai al mukhlisina akwai mukhlasina nan kuma dukkan qurra zaka iske suna karantawa da waɗancan da muka faɗa baka banda qarun shi ya fita ya kuma cikin waɗancan riya sannan akwai illa ibadallahi almukhlasina a cikin suratu as-safat shi ko wannan ya mai baita illa ibadallahi almukhlasina ulaika lahum rizqun ma'lum nan almukhlasina da nafi' da hamza da kisa'i da khalaf banda abu ja'far shi bai shiga cikin su ba su sun karanta da wannan akwai illa ibadallahi almukhlasin wa laqad nadana nuhun sai kuma illa ibadallahi al-mukhlasin wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala ilyasina sai kuma illa ibadallahi al-mukhlasin fa innakum wama ta'buduna ma antum alayhi faritin na bakwai shine la kunna ibadallahi al-mukhlasin fa kafaru bihi fa sawfa ta'lamun sai kuma na takwas illa ibadaka minhum al-mukhlasin qala fal haqq wal haqq aqul wa qala fal haqq wal haqq aqul duk da yake mun zo da bayani a gagoce ta rayuwa gobe Allah ya kai mu da rai a samu a sake bai tashi a hankali yadda dalibin ilimi zai fahimta sa malan duk da yake lokaci ya kai karshe karanta mana wannan aya falan ma an jahum idahum yabghuna fil ardi bi ghairi al-haq
فلما نجاهم
falan ma an jahum فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون na'am kun ji dabi'a ta mutane da Allah ya tsayar da su sai su dawo kamar inda wauta take abinda ya sani so a karanta da ba wannan ayar inda wautar take suna cikin teku sai su roki Allah su ce Allah ya tsayar da su za su yi imani bayan an tsayar da su sai su dawo zuwa ga banda kamar dai ita kasar Allah ba zai iya kama su cikin ta ba wato amintum man fis sama'i an yakhtifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur dan kana kan teku ko kana saman kasa dai ne ga Allah in ya tashi kama ka zai iya kama ka karuna da bi an ka kama shi da kasa fa khasafna bihi wa bidaihi al-ard ba ba karan bane to da haka wannan ba wani babu inda da kaka kere ma Allah ka bi Allah kawai yahi maka sauki ina fata mun ce ni dan haka duk wannan bulce bulce da kake da wani kwane kwane da wani kai kai kai kai da wani dubarce dubarce wallahi ba wayo da kake ma Allah ba ran da Allah ta shi kama ka hanyar da ka gani ta tsira can da Allah zai damce ka idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yaqdi alayhi ijtihadu in dai al taimakon Allah bai tare da mutum inji sha'ir awwalu ma yaqdi alaihi abinda zai hallaka shi ishtihaduhu kokarin nan nashi inda ya ga mafita can na zai tafiya sai ka ji bam to inda za a nemo shi sanan zai yi ga hanya 90 na fita amma da Allah ta shi kama shi inda yake tunanin can na ba za a kama shi ba sai ya ta can in sai a kama shi kafin cikin gata na waya ke bada labari da kura da akuya ke akuya kin ka sai waje wai za a buga mata kasa kun san bugun kasa ko kuma ta zo tarra inda za a yi mata bugun kasa sai gidan kura da ta zo sai an ka buga an ka buga an ka buga mata an ka ce to lalle da an ka buga kasa an ganin mata wani abu an gane ko an ga shigarta amma ba a ga hitarta ba abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu gada wanda muke kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Boca yana iskanci duniya Allah.